hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da biyar ga watan hudu shekara ta 2024 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a tafsirin mu na alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul qasas wanda yau insha Allah da taimakon Allah za mu kammala surar kuma yau shine ƙarshen karatunmu na tafsiri a wannan shekara a wannan majalisi mai albarka na Masjidul Ansar a garin Kumo Akwa Local Government jihar Gombe Najeriya Alaramma jiya mun tsaya akan kissar Annabi Musa da Karuna da mutanensa da Allah ya ɗauki mataki akan ƙaruna mai tsanani ta yadda ya nitsar da shi a cikin ƙasa da shi da gidajensa. Ta me faru yau? Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون
Allah ya ba mu labari da ƙaru ne da gawa ya girman kai. Bayan an masa nasiha, an masa wa'azi, an faɗakar da shi, sai ya nuna iliminsa da iya neman kuɗinsa shi ya ba shi dukiyar da ya tara. Allah ya ce muka nitsar da shi da shi da gidajensa ko gidansa, ba yi da wasu jama'a da za su taimake shi kuma ƙaruna baya cikin wanda za a taimakawa. Muka kawo hadisi sahihi da manzo Allah yake cewa wani bawan Allah ya girman kai da dagawa a bayan ƙasa, Allah ya buɗe ƙasa ya nitsar da shi wa huwa ya tajaljalu ila yawmil qiyamati Allah ya ce tun wannan lokaci annabi ya ce tun wannan lokaci yana ta surmukawa cikin ƙasa tafiya yake har yanzu bai je ƙarshe ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka da mutanen gari yan san duniya alladina yuriduna alhayata ad-dunya masu neman amore masu neman a shakata suka ga Allah ya halakar da karuna shine Allah ce wa asbaha alladina tamannaw makanahu bil ams sai waɗanda suka yi burin su samu matsayi irin na karuna a jiya sai suka canja shawara sai suka canja tunani sara ulaika alladhina tamannaw ma razaqa Allah ko ma razaqahu Allah min al-mali wa zinati waɗanda suka yi burin ina ma da sun samu irin kuɗi da dukiya irin na karuna suka yi burin Allah ya ba su wannan larabawa sukan ce wato asbaha adha amsa akan ce asbaha fulanun aliman ko adha ko kuma su amfani da amsa sai suka kasance wannan da suka yi burin ina ma da Allah ya ba su irin abin da Allah ya ba wa ƙaruna sai suka ga kuma Allah ya halakar da shi tare da dukiyarsa da gidansa يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء suka yi amfani da kalmar waika imam mujahid ya ce ma'anarta yanzu baka gani ba shine kalmar waika imam qatada shi ma ce alamtara wannan kalmar waika ko wai kalimatu takrir ne kalma ce ta tabbatar da wani abu kamar mutum ya ce amma tara ila sun illahi wa ihsanihi kai baka ga yanda Allah ya tsara kuma ya kyautata ba yanzu ba ku ga ashe Allah ya ba wa karuna ko yakan ba wa mutum arziki ya shimfiɗa masa kuma ya matsayi arzikin an ji wani balarabe yana faɗa kamar da imam albagawi ya faɗa a cikin tafsirinsa wata balarabiya tana cewa mijinta aina bunuk ina ɗanka sai ce wai ka annahu wara albait ina so a gane kalmar wai ka ɗin da laraba suke amfani da ita abinda suke nufi wai ka annahu wara albait ma'ana amma ta raina wara albait baka gaba yana bayan gida yanzu kenan ma'anar aya ba ku gaba Allah ya bawa wato yabsutu rizqa yana shimfida arziki ga wasu bayansa ba ku gani ba yana kuma matsewa ya kuntace shi Imam al-Hasan al-Basri shi kuma yace takadirin zancen shine Allah yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma ya matsi arziki ga wanda ya ga dama kamar yadda wani yake cewa la qarshafa nafsi wa abra'a sukmaha qawl al fawaris waika antara aqdami suka kafa hujja da wannan Allah yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama cikin bayinsa wa yaqdiru yuwassi'u wa yudayyi'u kenan ko ya shimfida ko ya matsi laula an manna Allahu alaina da ba dan Allah yayi mana baiwa ba la khasafa bina ashe mu ma da an kife da an yi girgizan ƙasa tare da mu din da muke burin mu samu irin abinda Allah ya bawa karuna wai ka annahu la yuflihul kafirun ba ku ga ba ashe Allah baya rabautar da kafirai duk mutumin da yake kafiri ne to Allah baya rabotar da shi a nan gurin abinda Allah tabaraka ta'ala yake mana bayani wato mutanen nan da suka yi burin Allah ya ba su irin abin da ya ba wa karuna bayan Allah ya halakar da shi sun waye gari wato suna canja tunani sai suka yi amfani da kalmar wai a wata fassarar malamai suna cewa tana nufin abun mamaki abun mamaki Allah ya ba mutum dukiya ya yalwata masa wani kuma ya matsi ya bar shi talaka kuma haka abin yake wani Allah ya bashi da yawa wani kuma Allah ya bashi kaɗan to wannan sunnar Allah ne tabaraka wa ta'ala ya ba wani da yawa ya ba wani kaɗan wanda kaga an bashi da yawa haka Allah ya ga dama ba wai dan ya fi ka kokari ba wanda ka Allah kaga Allah ya bashi a cikin kaɗan haka Allah ya ga dama ba wai dan baya son sa bane ba, ba. don haka ɗaruna ya yi asara an ba shi dukiya ya yi alfahari ya yi daga'i kuma Allah ya kifar da shi ko in ce Allah ya nitsar da shi a cikin ƙasa ya samu azaba ta wulakanci to sai Allah ya magana akan wannan duniyar yadda wasu suka ɗauke ta suka rataya ta suka mai da ita wata aba to me Allah ya ce a kanta تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين
sai Allah ya wafuntar da duniya ya ce da kun mai da hankali a kan lahira tilkar darul akhira ai waccar ita ce gidan lahira da ake muku magana da abin da ke cikinta na ni'imomi abin da ke cikinta na aljannatai mun tanade ta na ja'alu halin ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada mun bayar da ita khalisan li ibadina alladhina la yuriduna bi aqwalihim wala bi af'alihim da bayinmu wanda ba sa nufi akan maganganunsu da ayyukansu uluwan neman daukaka da neman fadi da neman ayi sama fil ardi a bayan kasa kalmar uluwan tatawulan wa ta'aliyan ake nufi wala fasadan kuma ba sa nufin zalunci kalmar fasad anan ana fassara ta da matsayin zalunci ko wuce gona da iri ko kuma ta'addanci akan wani wal aqibatu lil muttaqina karshe dai kyakkyawan karshe al aqibatu at tayyibatu al hasanatu inna ma hiya kadai ga masu tsoron Allah ne alladina sanu anfusahum an kulli su'in wa qabiha wanda suka kare kawukansu suka tsare kawukansu daga dukkan wani mummunan abu da abin da yake ba a san sa Allah ya gaya mana cewa gidan lahira ba gidan mutanen banza bane gidan lahira gida ne da Allah yake ba mutane da ba su da girman kai akan kin imani kamar yadda Imam Mujahid ya faɗa imam ata yace uluwan din ana nufin istitalatan ala nasi masu neman su kullun su ne manya akan mutane bai yadda shine a ƙasa ba ya wulakanta mutane ya zama shine a sama imam al-hasan al-basri yace su ne mutanen da lam yatlubu sharafa wal izza inda zi sultan ba su ne mutanen da wato su ne mutanen da ba sa zuwa suna neman daukaka ko suna neman matsayi ko suna neman a tara musu ƙasa a wajen masu mulki ba a'a imam ali bin abi talib yace annaha nazalat fi ahli tawadu'i min al-wulati wa ahli al-qudrati ai wannan aya Allah ya saukar da ita ne ga mutane masu tawadu'i cikin masu mulki masu tawadu'i cikin wanda Allah ya ba su ainihin wato dama ba sa nuna isa ba sa nuna faɗin rai ba sa nuna sun fi kowa a'a suna da mulkin amma suna kankan da kai ba su da girman kai la yuriduna uluwan fil ardi ba nufin su bane su danne kowa ba nufin su bane su zama sun fi kowa a'a wala fasadan sannan kuma ba sa yin barna ba sa addu'a ila ibadati ghairillah kira zuwa bautan wani ba Allah ba imamu ikrima yace su ne mutanen da ba sa zalunci ba sa karɓar dukiyar mutane bai gairi haƙƙi imam ibn jurai da muƙatil ya ce su ne mutanen da ba su me da aikin saƙo shi ne aikinsu ba allah ya ce ƙarshe dai abin yabo shi ne masu tsoron allah kai ƙoƙari ka zama shi almuttaqina bi adai awamirin lahi masu sauke umarnin allah wa shinabi ma'asihi kuma masu nisantan saban Allah imamu katada ya ce aljanna dai duk wanda kaga ya shiga aljanna to mai tsoron Allah ne ya Allah ka ba mu aljanna Allah ka raba mu da girman kai da fadin rai da isa yanzu Allah ya faɗa a cikin hadisi al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas girman kai shine kin gaskiya da rena mutane duk wanda kaji an ce mai girman kai ne to baya son gaskiya in an gaya masa ba zai karba ba sannan mai girman kai shine wanda ya rena mutane yana ganin kowa a ƙasan takalminsa yake yana ganin kowa bai da daraja kowa bai da matsayi sai shi sai Allah ya mana bushara dangane da yawaita aiki mai kyau kyakkyawan aiki cewa a
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات السيئات إلا ما كانوا يعملون Allah ya ce man ja'a fi duniya kenan duk wanda ya zo da a cikin wannan duniya bil hasana ai bil amali hasana aiki mai kyau a duniya ya ba wa kansa haƙuri yake aikata aikin ƙwarai a duniya ya kori shedan yake aikata hasana aiki mai kyau a duniya ba dan barna bane ba dan fasadi bane ba insha Allah in ya zo da aiki mai kyau wannan duniya falahu khairun minha maimakon wannan aiki insha Allah Allah ya ce bi fadlina wa ihsanina zamu bashi mafi alkhairi wato falahu indana khairun mimma jaa bihi min hasanat a wajen mu yana da mafi alkhairi ninki sama da abin da ya aikata na kyakkyawa bi annu da'ifa zamu ninka masa kuma zamu bashi lada mai girman gaske la ya'lamu miqdaru ahad ko mutum da ya ba wanda ya isa ya san girman ladan da Allah zai baka wannan aya tana kwalitar da mu ne muhimmancin aikata aikin ƙwarai muhimmancin aikata aiki mai kyau kar ka yi mugunta kada ka yi ƙeta kada ka shuka sharri da bala'i kullum ka zama mai aikata aiki na ƙwarai taimakon mutane aikin ƙwarai tallafawa gajiyayyu aikin ƙwarai sauraron buƙatar masu rauni aikin ƙwarai sada zumunci aikin ƙwarai girmama mutane aikin ƙwarai bawa kowa hakkinsa aikin ƙwarai duk abin da zai taimaki ɗan adam kana ciki aikin ƙwarai sallah aikin ƙwarai nafila aikin ƙwarai sadaka aikin ƙwarai ku zama masu aikata ayyuka na ƙwarai ya ku musulmi kada ku zama kuna aikata munanan ayyuka albishirin shine kowane irin irin aiki in dai na kwarai ne kai to ana shaida maka shi fa Allah ya fi karfin ka zo masa da abu mai kyau guda ɗaya baka guda ɗaya a'a falahu khairun minha zai ninninka maka baki ma bai isa yi bayanin iya adadin ladan da zai baka ba haka kuma wani ja'a bis sayyi'a as-sayyi'a kishiyar kyakkyawan abu kenan wanda ya zo da mummuna wala yujzal ladina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun Allah ya ce ba a sakayya ga waɗanda suka aikata al'amalu sayyi'at munanan ayyuka face sakayyar su tana tsayawa ne akan abin da suke aikatawa ay fala yujzauna illa al-jazaa'a alladhi yunasibu amalahu ba za a yi musu sakayya ba sai irin sakayya da ta dace da aikin su fil qubhi was su'a a cikin muni kuma da abu mara kyau da suka zo da shi ka duba adalcin Qur'ani idan ka zo da aiki mai kyau za a ninninka maka a baka lada mai yawa da baki ba zai iya faɗan adadin ladan ba idan kuma ka zo da mummunan aiki to iya daidai gwargwadon aikinka na muni iya daidai gwargwadon sakayya da Allah zai ba Allah bai ce kuma idan ka zo da mummuna ni kuma zan daɗa ninninka maka ba sai na maka sakayya na ninninka azaba ɗin ba ko na ninninka zunubin ba Allah bai faɗi haka ba wannan yana nuna mana yadda alkur'ani yake kwadaitar da mu aikata aikin alkhairi kuma yake tsoratar da mu mummunan aiki ka duba wannan kisa ta karuna wanda karara mun ga irin halin da dan adam zai shiga in ya sabawa umarnin Allah ko ya butulce wa ni'imar Allah jama'a karuna ya tara kuɗi ya tara arziki amma ƙarunan babu tulu a duniya irinsa an yi masa wa'azi an yi manasa nasiha ya yi amfani da kuɗin da Allah ya bashi ya nemi gidansa na lahira amma gururi da bagayi da tafakuri rudu da zalunci da alfahari shine ya ɗauki ƙaruna har ya kai shi ga halaka Allah ya ba mu labari yau gashi ya shiga tarihi aka yi girgizar ƙasa aka nutsar da shi ku sani cewa mafi alheri a cikin mutane man yambaghi wato man yabtaghi fi ma atahu Allah min ni'ami sawabil akhirah wanda yake nema ya nemi ni'imar ladan lahira cikin dukiyar da Allah ba shi da kudin ka zaka sai aljanna a wajen Allah ka ga dama ta hanyar ciyar da miskinai waɗanda suke bukata mai hankali a cikinmu shine wanda baya cin more du- moriyar duniya kadai ya manta da kiyamarsa wala duk abin da ka tara ka shuka lahira a ciki kai kokari kai tanadi ka tanadi alheri ka tanadi lahira ka za ta yi kyau in ku ba haka ba rayuwarka za ta zama mummuna kamar yadda ta karu da zama mummuna da ƙarshe Allah ya rufe wannan sura gabaki daya da bishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ƙarfafa zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya ci gaba da wa'azi ya ci gaba da kada zuciyarsa ta raurawa ba abin da zai sami shi daga da ci gaba me Allah ya ce إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين
Allah ya ce da manzon Allah innal ladhi farada alayka alquran ai innal ladhi anzala alayka alquran wanda ya saukar da qur'ani akan ka shine Allah kamar yadda da yawa malaman tafsiri suka faɗa ko kuma Imam Mujahid ya ce innal ladhi farada alayka alquran ai innal ladhi awjaba alayka al'amala bilquran wanda ya wajabta maka aiki da alqur'ani laraduka ila ma'ad to lallai zai mayar da kai zuwa makka wannan shine riwayar aufi daga ibnu abbas kenan ila ma'ad anan tana nufin makka allah ne zai dawo da kai makka a mujahida kai fada imam al-qutaybi shi ma kai fada ma'adun rajuli baladuhu in an ce ma'ad makomar mutum shine garin shi manzo allah makom garinsa shine makka saboda duk inda zai je ya dawo makkan dai zai koma wato idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita zuwa kogon Hira kamar yadda aka fado a fada a cikin riwaya ko daga kogon Hira ya fita zuwa ainihin Madina a ya bi hanya ya kama hanya Allah tabaraka wa ta'ala yakan sanya masa son garinsa Makka a riwaya aka ce ku kana son Allah ya dawo da kai garinka ne ya ce eh sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ya tafi ya bar makka duk inda ya je zuciyarsa tana rataye a garin makka ne riwaya ta zo yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dawowa ya sauka a Juhfa tsakanin makka da Madina Jibril ya zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi atashtabu ila baladika wa mawlidik ko kana shauƙin ka je garinka ne da mahaifarka annabi shi kwarai yana nufin makka kawai sai Allah ya saukar da innal ladhi farada alayka alquran da radduka ila ma'ad lalle wanda Allah ya sauka maka da qur'ani ko wanda ya wajabta maka aiki da qur'ani to lalle zai dawo da kai wato zuwa garinka shine makka ba wai madina ba an ruwaito hadisi um, daga sa'id bin Ju- jubair daga ibn abbas ya zo fassara wannan ayar sai fassara cewa ai gaba ɗaya ma abin da ake nufi magana ne ta mutuwa ya muhammadu allan da ya saukan maka da alkurani fa shine zai ɗauki ranka ana nufin almautu ne wasu malaman suka ce wanda ya saukan maka da Qur'anin nan shine zai kai ka kiyama ila ma'ad ila kiyama wasu suka ce ila jannatin duk wannan maganganun malamai ne kuma duk aya tana nufin haka saboda ka'idan malaman tafsiri duk lokacin da aka fassara aya da ma'ana ba guda ɗaya ba kuma babu cin karo to akan ce ma aya tana nufin haka dan shi daman Qur'ani yana zuwa ne da ainihin ma'anoni masu yawa da mutane su fahimta Allah dai shi zai dawo da manzan Allah garinsa ko kuma shi zai kai shi kiyama ko shi zai kai shi aljanna qur rabbi ga ya musu ubangiji na a'lamu man ja'a bil huda shine yafi kowa sanin wa ya zo da shiriya wannan ya gaya wa kafiran makka ne yayin da suka ce da shi ai shi yana kan bata kafiran makka suka tunkari annabi suka ce wai batacce ne wal iyadu billah ka gaya musu kullahum rabbi a'lamu man ja'a bil huda ubangiji na shi yafi kowa sanin wane ne ya zo da shari'a ni ne ko ku wa man huwa fi dalalin mubin ko kuma waye yake kan bata mabayyaniya yana nufin mushrikai ma'ana Allah shine a'lamu bil fariqain kenan duk bangarorin guda biyu Allah shi yafi kowa sanin wato muminai Allah shi yafi kowa sanin mushrikai kafirai waɗanda suke cikin fushin Allah tabaraka wa ta'ala ya musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangijin kan nan da ya halice ka shine kwaya daya shine al'alam shine fi kowa sanin bil muhtadi kuma shine yafi kowa sanin bil dalli batacce minni wa minkum tsakanin ni da ku kuma zai yi sakayya wa kowane bangare da masu bin Allah da wanda suka fandare ubangiji ranar tashi alkiyama babu zalunci sai Allah ya ce
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين
Allah ya ce da manzan Allah wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab ai ba kasance kana tsammanin ayi wahayi zuwa gare ka ba shine an yulqa ilayka alkitab da ba dan rahamar ubangijinka ba ai baka san Allah zai nada ka annabi ba a da bayan ya halice ka ya nada ka ka zama annabi wannan istisna ne munqati abinda ake nufi lakin rabbuka rahimaka fa ataka alquran ubangijinka shi ya ji ganka ya muhammadu ya baka alqurani ya maka wahayinsa fala takunanna zahiran lil kafirin karka zama mai taimako ga kafirai akan addinin su shine ma'anar fala takunanna zahiran lil kafirin wannan imamu qatil yake cewa lokacin da kafiran makka ne suka kira shi cewa ka bar wannan addinin ka dawo addinin iyayenka ka rabu da su kawai ka danan addinin iyaye sai Allah ya ce da shi fala takunanna zahiran lil kafirin kar ka zamanto mai taimako ga addinin kafirai kar ka yi haka wannan ayar abinda take nuna mana karara ko da wasa kada mutum musulmi ya zama mai mai taimakon kafirai ne akan addinin su yaban su yi musu murna akan addinin su taimakon su mutum ya zama munafiki ya zama ya fi taimakon ɓangaren kafirai akan ɓangaren musulmi abin baƙin ciki daga yaran musulmi da su ake yawo a gari ana yawon bikin kirsimeti abin baƙin ciki kaga yaran musulmi da su ake bikin new year duk kasan nan kowa ya sani musulmi harkar new year new year din nan kafirai ne na duniya suke ta kwakwazo a kai suke ta bayani suke bukukuwansu da waye-waye ɗinsu amma abin ciwo abin damuwa saboda jahilcin yaranmu musulmin su suke gaba suna taimakon kafirai akan yaɗa musu manufofinsu wani abin ma malam kafirin ma baya yinsa sosai musulmi ya fi yinsa kawai taimakon kafiri akan yada mulkinsa ko akan yada addininsa a kiyaye wannan yana da muhimmanci yakan kai mutum ya rinda ya bar musulunci ya fita ga baki daya wanda yau musulmi sun waye gari a wasu wurare wai mutum wai kunya yake ji wai mutum wai nauyi yake ji wai ya danganta kansa wai zuwa ga islama Allah sauye Allah kiyaye Allah wadaran naka ilalaci fala takunanna zahiran lil kafirina yanzu akwai ƙasashen da suke ba da tallafi da taimako a ƙasashen kafirai masu faɗa da musulunci da musulmai amma wallahi ƙasashen musulmi da suke cikin yunwa da talauci da bukata ba za su ba su tallafi ba ba za su ba su taimako ba fala takuna zahiran lil kafirin sai ya ce da shi mai ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين kada ka bari kafiran nan wala yasuddunaka an ayatillah kar ka bari su hana ka aiki da ayoyin Allah karanta ayoyin Allah da'awa akan ayoyin Allah ko su toshe ka kamar yadda suke wasaddun an sabili suna hana mutane su ainihin wato gane addinin musulunci to kada ka bari su raba ka da alkur'ani da ayoyin Allah wad'u ila rabbik kai kira wato ba da unzilat ilayk bayan an saukar da da Qur'anin gare ka kasa ana ka aiki da Qur'ani kasa ana ka dabbaka Qur'ani kasa ana ka da'awa da Qur'ani kasa ana ka gane Qur'ani wad'u ila rabbik kai ta da'awa kai ta kira zuwa ga ubangijinka ai ila ma'rifatihi wa tauhidi ka sanin Allah da kadaita shi wala takunanna minal mushrikin Allah ya dada gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karfa ka zama cikin mushrikai can gurin yace wala wala wala takunanna zahiran lil kafirin haka zama mai taimako ga kafirai nan kuma yace wala takunanna minal mushrikin karka zamanto cikin wato ainihin wato mushrikai ibnu abbas yace a الخطاب في الزائر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أهل ديني gashi dai manzo Allah yake magana a zahiri amma ana nufin masu bin addininsa ibnu abbas yace abinda Allah yake nufi la tuzahirul kuffara wala tuwafiquhum musulmi kada ku rinka taimakon kafirai akan yada addinin su kada ku rinka taimakon kafirai akan tallata manufofin su kada ku rinka taimakon kafirai akan gina musu da'awarsu kuna dankwafe musulmi kar ku yi haka wannan laifi ne kuma kada ku yi tarayya da su ku dace da su ko da ku a cikin sutura ne bai kamata musulmi ya rinka shiga irin ta arna bai kamata musulmi ya rinka ɗaukan al'adu irin na kafirai ba ga musulmi dan musulma wai shi wai bature ne ya je ya siyo kare ya daura masa sarka a ganin bayan karen kullun da yamma wai sai ya sa gajeren wando balagagge ne fa shi ya sa gajeren wando yana kora kare yana yawo da shi a gari wai shi ba amerika ne ba amerika ne shi a daidai ba ne ko kaga irin shiga da yaran mu suke yi matasan mu kwata-kwata ba alamar musulunci a tattare da su sun watsar da shari'a sun watsar da kama ta mutunci kuka ga yaranmu 'yan mata a kafafen yada labarai abubuwan da suke yi malam ba daɗi ba kyan gani yanzu bincike ya tabbatar da waɗanda suka fi kowanne lalacewa a cikin kafafen yada labaran nan na zamani na sadarwa 'ya'yan musulmi ne duk inda za a nuna wani hoto na rashin mutunci na fitsara da zubar da kunya da kada jiki da nuna shakiyanci da karuwanci in Allah ya so yadda malam yaranmu ne 'yan mata musulmi da wahala kaga wata wata kafira wai ana ta yada ta ana kallanta ana a ina yaranmu ne masu atamfa masu riguna su ne za su zo su yi wannan su suke yi. yau su ne duniya take alfahari da su akan shedanci da shakiyanci kai ka ce babu iyayen da suka haife su kai ka ce babu qur'ani a kawukansu kai ka ce ba su taba zuwa islamiyya ba kai ka ce babu malamai a ƙasarsu masu wa'azi ga su nan birjik a cikin wayoyinku gashi ko malamai suna gaya mana duk abin da za mu yi mu yi tarayya da kafirai ko mu canja al'adunmu mu canja ɗabi'unmu to kar mu mala an cire wa mata kunya an cire wa mata mutunci an cire wa mata sani ya kamata wallahi yanzu matarka ta aure ma sai kai da gaske kafin ka tsare ta daga fada cikin wannan bala'i sun lalace an hana su zaman aure an hana su biyayya ga mazajensu na aure an nuna musu aure tozarta ne an nuna musu aure tauye hakki ne ya kamace ta iya fita ta je inda ta ga dama ta yi kwalliyar da ta ga dama kuma ta yi alaƙa da wanda ta ga dama ga sunan a kafafen yada labarai kuna ganin su suna abin da suka ga dama kamar babu shari'a a kansu Allah kare mu duka wannan wallahi alamomi ne tashi alkiyama alamomi ne na an kusa karewa yau abin da ya tabbata babu masu cin mutuncin addini a kafafen yada labarai irin musulmi isgilanci wa addini musamman matan musulmi a ga mace ta fito tana sukan aure tana sukan addini tana samun followers suna koya wa yara ƙanana ƙin zaman aure ana ta nuna suna hawa motoci masu tsada style ɗin ɗinki fa na waɗannan 'yan fim ɗin na waɗannan 'yan da'ara 'yan kiɗa 'yan rawa 'yan waƙa shi ne style ɗin su ba kayan da suke sawa ba yanzu shi telolin mu mata suke yi suke samun kuɗi ka duba lalacewa yaran mu can in za su yi aski sai su duba yaya ake aski a can su yi irin nasu in za su saka wando su saka irin wandunansu da abin da za su yi su suke ci koyi da su sun manta da ƙur'ani sun manta da wa'azi sun manta da dawa Allah kiya da ƙarshe sai ce me
ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
bayan Allah ya tsoratar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin al'ummarsa kar su yi tarayya da kafirai kar su taimaki kafirai akan addinin su yace kuma wala tad'u ma Allah ilahan akhar kada ka bauta wa wani tare da Allah yani wahdar an ta'budu ma Allah ilahan akhar ka kiyaye banda shirka suratul qasas ayat ta karshe tana hani ne akan shirka tana kira ne akan tauhidi karka da wani da Allah wajen bauta wal halu washanu wal haqqu annahu la ilaha illa hu babu wani abin bauta da cancanta mustahiqul lil ibada wanda i cancanta a bauta masa illa hu face shi wahdahu azza wa jalla tilo baya dai Allah kullu shay'in komai da ka sani fi hadal wujudi a wannan duniya halikun mai halaka ne ma'adumun za'il rasa shi za a yi kuma sai ya wuce sai ya shude komai komai da ka gani a duniyar nan wallahi akwai lokacin da ko ba a tada kiyama ba sai ka zo ka neme shi ka rasa ka bar shi ma kakka taba shi haka kawai yana nuna maka zawali dole sai duniya ta kare ka ajiye wani abu ka zuba mai ido ba shi da rana da duhu kawai wallahi sai ka neme shi ka rasa ba abin da zai dawama a duniya komai kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram yace ba abin da zai saura in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala to shi kam shine mai duniyar shi yayi ta shi ya halice ta shi ya aje mata kwanaki da sakon sakon da mintuna da lokuta da watanni da shekaru zai karar da kowa a wayi gari da da duniya take ba kowa sai shi to kuma za ta sake karewa karkab ba kowa sai shi zai ce anal maliku ni ne Allah mai mulki isasshen sarki ina masu mulkin duniya suna ina sai ce da mala'iku a kuna abu za mu tashi kowa sai ya zo ya yi bayani lahul hukmu Allah shi yake da hukunci zartaccen hukunci annafizu alladhi la maradda lah hukuncin da ba a juyar da shi inda Allah ya riga ya hukunci ko da a nan duniya kun yi ku bi hukuncin Allah ko da a dokokin ku na duniya ba ku yarda da dokar Allah ba Allah kam ya faɗa ya ce lahul hukmu shine yake da cikakken hukunci zartaccen hukunci tabbataccen hukunci wa ilaihi kuma Allah nan dai da ba ku so Allah nan dai da kuke gudu shi kadai turja'una za ku koma ayyuhan nas ya ku mutane fa yuhasibukum ala ma qaddamtum zai muku hisabi akan abin da kuka aikata ku gabatar wa ma akhartum da abin da kuka jinkirtar yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah daga nan suratul qasas ta kare kuma ta rufe da tauhidi da kadaita Allah da kuma bayani akan kiyama Allah ka samu cika da imani Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ya ji kan iyayenmu wannan shine iya dan abin da zan iya gaya muku a dan abin da Allah ya bani kadan ba mai yawa ba abin da na muku na daidai a cikin wannan wata a cikin tafsirin da muka yi surori guda biyu suratul namli da suratul qasas Allah hada mu a cikin ladan ni da ku gaba daya wanda karancin ilimi na da karancin sani na da karancin bincike na da raunina na ɗan adam ya sa ban yi daidai ba na yi kuskure to ina neman Allah ya yafe mini ko kuma kada Allah ya sa ku ya sa shi a cikin kunnen ku ballanta na ma ku yi aiki da shi ubangiji ya bayyana mana daidai ya ba mu ikon bin sa kuma ya nuna mana kuskure ya ba mu ikon gujewa wannan shine karshen tafsirin suratul qasas kuma insha Allah sai baɗi in Allah ya sa muna da rai da lafiya sai kuma mu dora a gaba idan kuma ba ma nan wasu za su zo su yi ta insha Allah Allah ya mana afuwarsa Allah ya banta mana insha Allah mu yi zan dakata a nan za ku yi sauran bayan da program za a yi ta yi Allah muke roƙo ya sa mana albarka kuma muna lalai maraba da bakin mu da shi zuwa wuri da wurare da dama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh